أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوة وأن مسلاتي متار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوى الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisi na 63 a cikin karatun wannan littafin muna hudu ga watan ko uku ga watan jimada sani hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan 11 a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani siffa hajji irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a ƙarƙashin wannan mazhabin ko a ƙarƙashin fahimta ta mazhabin imamu ahmad bin hanbal yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan abinda wanda ya warware ihramin shi ko ya warware ya gama ya yi attahallulul awwal ko attahallulul sani abinda yake wajibi a kan shi ya aiwata inan mutum idan ya gama ai duka bayanin da muka yi a can baya zuwa lokacin da muka zo karshe mutum yana da ihramin shi a yini na goma bayan ya tafi ya yi ramiyar jamara ya shigo garin makka a lokacin nan daga ya yi daga ya yi ramiyar jamara yana iya attahallulul awwal ya gama kenan bayan shi bayan ya yi tsawafin shi tsawafi tsawafin shi na aikin hajji ya yi sa'ayi bai na safa wal marwa to abin da yake wajibin shi ya aiwatar da shi shi ne malam yake cewa babu ma ya fa'aluhu ba'da al-hilli thumma yarji'u ila mina wala yabitu laylaha illa biha fayarmiya بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة سبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب فإن خربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد فإن كان متمتئا أو قارنا فقد انقضى حج حجه وعمرته وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره hatta yakuna akhir ahdihi bil baiti fa in ishtaghala ba'dahu bi tijaratin a'adahu wa yustahabbu lahu idha tafa an yaqifa fil multazami bayna ar-rukni wal babi fayaltazimu fayaltazima al baita wa yaqulu allahumma hadha baituka wa ana 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu wa ibnu 'amatika hamaltani 'ala ma sakhartani min khalqika wa sayyartani fi biladika hatta بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على عدائي على أداء نسكي فإن كنت فإن كنت رضيت عني فازدد عني ردا وإلا فمن الآن قبل أن قبل أن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إذا أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إلا الحائد والنفساء فلا وضاع عليهما ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء malaike cewa wannan shine babi wanda zai maka bayani abinda yake wajibi game da wanda yayi tahlili ko ya warware ihramin shi ya warware niyyar shi ko ya warware haramin shi daga jikin shi ya aiwatar da wa'ansu abubuwa wanda suke sanyawa mutum ya warware ya warware haramin shi shine can baya karatunmu na baya mun zana abubuwa ne guda uku a kwana na goma wanda mahajjati zai aiwatar da su yayi jiwa ya zo yayi tsawafi yayi sa'ayi bainas safa wal marwa ya warware komi yayi yanka shine wannan abinda abinda yake aiwatarwa ko ya jinkirta ko kuma ya gabatar malai ke cewa abinda yake shine sun mayar ce ila mina bayan ya zo ya yi na a garin makka ya yi ibadodin da ake aiwatarwa a yini na goma sai ya koma garin mina ko ya koma mina wala ya bi tulailaha illa biha kadda ya kwana a wani wuri in ba a mina ba abinda zai yi fayar mi bihal jamrata ba'da zawali washe garin shi ai kaga jamratul aqaba wanda mutum zai tahiyayi a yini na goma an ce maka ka yi ta lokacin da ka iso ko lokacin da ka isa mina za ka yi ta kenan daga sahiya yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi lokacin da rana take shirye-shiryen hutawa ya kama hanya daga musdalifa ya zuwa mina daga katahi kana iyawa ka yi jihonka amma dai a yini na daya a yini na biyu a wannan yini na sha daya da na sha biyu da na sha uku in Allah kaddara mutum zai zamna har na sha uku ya ce a lokacin da zai yi jihwa shi ne ba'da zawali zai yi ne bayan rana ta riga ya ta gushe lokacin kiran sallah a zahar ya ce min ayyamiha da kwanuka guda uku uku wanda ake yi amina ya ce kulla jamratin kowace jamara kowace jiwa ta shaidan da za ka yi za ka yi ta ne saba'u hasayatin da tsakonkwani guda bakwai yabtadiyo bil jamratul ula mutum idan ya zo zai fara jihon shaidan na aljamratul ula sannan ya stakbilu fa ya stakbilu alqibla ya huskanci alqibla kenan ya sanya masallaci ko ya sanya ka'aba bangaren hagun inshi wa yarmiha bi sab'in kuma ya jewa wannan jamara yayi jiwa a cikin ta da tsakonkwani guda bakwai kama rama jamratul aqaba kamar yanda jiya ya jehi jamratul aqaba bayan ya huto daga muzdalifa ya iso garin mina ya iso mina yace summa ya taqaddam sannan ya gabata yayi gaba fa yaqifu sai ya tsaya fa yad'u Allah ya roki ubangiji bayan ya gama jiwa summa ya'ti wusta sannan ya zo ta tsakiya fa yarmiha kadhalika sai yayi jiwa kwatankwacin yanda yayi jiwa a jamratul aqabatul ula summa yarmi al jamratul aqaba sannan ya zo al jamratul aqaba wanda jiya wadda ya jewa ita ce ta ƙarshen wala ya ƙafu inda ha baya tsayuwa a kanta kenan ta farko da ta biyu mutum zai tsaya ya roƙi ubangiji ta ukun kana ƙarewa sai ka huce ya ce sun mayar mi yau masani ka zalika haka kwana na biyu za ka maimaita irin abin da ka maimaita irin abin da ka aiwatar a kwana na harko ya ce fa'in a habba an ya ta'ajjala fi yau meni idan ya so shi wannan mai aikin hajjin ya gaggauta a kan kwana biyu ya bar mene ya koma washi garin maka ko ya tattara ya koma cikin yallan shi ya ce haraja kablal gurubi daga ya yi jiwa kamun rana ta fada to ya bace ya bar mina ya ce fa'in gharbatin shamsin idan kwarana ta rigayi ta fada wa huwa bimina yana ga yana din kwaikwayen mina yace lazimahul mabitu bimina wajibi ne sai ya kwana a nan mina warramiyu min gadin kuma ya jinkirta har zuwa lokacin sallah azhar yayi jihon jihon shedani kamar yanda yayi a kwana na 11 da na 12 an shi ma na 13 kenan sai ya tsaya yayi yace fa in kana mutamatti'an idan ya kasance a halin niyyar aikin hajjin shi hali ne na mai yin umara da aikin hajji auqari nan ko kuma mai goya umara da aikin hajji yace faqadin qada hajjahu wa umratuhu hajjin shi da umarar shi ta riga ta cika wa in kana mufridan idan kuma ya kasance mutun ya dauko niyyar aikin hajji ne ita kadai yace kharaja ila tan'imi bayan ya kammala dukkan wannan kwanukan shi guda biyu ko kwana uku yace sai ya kama hanya ya tafi zuwa ga tan'im shine masjid Aisha yace fa ahrama bil umrati minhu sai ya dau harama umara daga wannan masallaci thumma ya'ti makkata sai ya shigo makka fa yatufu sai ya tawafi wa yas'a yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa wa yahliqu ya aske kanshi tal aw yuqassir ko kuma yayi saisaye fa in lam yakun lahu sha'run idan kuma wannan mutumin bai da gashi yayi aikin haji ya aske duka babu wani sauran gashi da yayi saura yace ustuhibba lahu ustuhibba an yumirra al musa ala ra'sihi an so ya sanya aska kurum tabi kanshi ya bi koda ba a hudda wani abu dai askar tabi kai yace wa qad tamma hajjuhu wa umratuhu hajjin shi da umrar shi shi ma ta riga ya ta cika walaysa fi amri al qarin ziyadatun ala amri al mufrid babu wani dadi akan aikin da meyin kirani yake yi da meyin ifradi dukkan su aikin duk ɗaya ne saboda ai shi mai kirani dawafi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya zai yi zamu zo ita musala ce wadda ke da sabani wurin jamhurin malamai yake cewa lakin alaihi sai dai shi mai yin kirani wa alaihi wa alal mutamatti a kan shi da wanda ya yi tamattu'i wajibi ne su yi damun su zubar da jini ya ce liƙaunihi ta'ala dalilin haɗar shi maɗaukakin sarki faman tamatta'a bil umrati ila alhajji duk wanda ya ji daɗi ya haɗa umara da hajji fa mastaysara min alhadayi to abin da ya sawwaka na daga hadaya wajibi ne ya zubar da jini ko dan akuya ko kuma rago ko kuma tumkiya ko kuma saniya ko kuma rakumi yace faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu salasati ayyamin fil hajji zai yi azumin kwana uku a lokacin aikin hajji can baya mun yi bayani akan wannan mas'alar yace wa sab'atin idza raja'tum kuma kwana bakwai idan an dawo gida yace wa idza arada al-qufula idan ya tashi tattare kayan shi ko matsan shi ya dawo gida yace lam yakhruj hatta yuwaddi al-bayt ba zai bar ba makka ba har sai ya tahi yayi bankwana da dakin ubangiji yace dawafin abinda zai yi bankwana da shi bi tawafin da yin dawafi inda faraghi min jami'i umuri lokacin da ya kammala dukkan wani al'amarin shi a cikin garin makka yace hatta yakuna akhir ahdihi bil bayti har ya kasance karshen bankwanan shi da wannan dakin ko karshen bankwanan shi da garin makka shi ne wannan ɗaki ya ce fa'in ishtagala ba da hubi tijaratin idan da zai huto daga haramin a samu wata kasuwa mai albarka ya buga ya kwashe ya ce towa lazimahu wannan biti a'adahu wajibi ne sai ya koma yayi tawafi yayi tawafi na bankwana shine ake kiran shi tawaful wada yace wa yustahabbu lahu idha tafa mustahabbi ne idan yayi tawafi an yaqifa fil multazam ya tsaya tsakankanin multazam multazam shine tsakankanin ar-rukn wannan wannan hajarul aswad da kofar dakin ka'aba wannan wuri ne wanda yana da muhimmanci kamar insha Allah za mu zo kan matsalar ya ce to mustahabbi ne mutum ya tsaya a nan ya ce fayaltazim albait ya lazimci ɗakin wa ya ƙulu ya yi wannan addu'a ce doguwa za mu zo kanta sannan ƙarshe ke cewa wa ya da'u bi ma a habba ya roƙi ubangiji da abin da yake so na daga rayuwar shi duniya da lahira sun mai yusalli ala nabi sannan ya yi salati game da annabin shi tsira da abinci sabbata a gare shi ya ce fa man kharaja qabla alwada'i duk wanda ya huta daga makka kamin ya ta yayi ban kwana da ɗakin ubangiji ya ce raja ilaihi in kana kariban sai ya dawo nan makka ya zo ya yi tsawafi in kusa ne kawai misalin yana jidda sai ya dawo ya ce wa in ba'uda ba a sabi dami ya ce idan ya yi nisa kuma sai ya aiko da hadaya a yanka ta a nan cikin harami ya ce illal ha'ida wadda aka ba wa dama ba za ta yi ba ita ce macen da take jinin biki wani nufasa da macen da take jinin wannan ma'illal ha'ida macen da take cikin haila wani nufasa da macen da take jinin biki ya ce falawa za alaihi ma babu dawafi na bankwana a kansu wa yustahabbu lahuma alwuqufu inda inda babil masjid yace amma dai an so su tsaya a bakin kofar dakin masallaci bakin kofar masallaci su tsaya su yi addu'a wa du'a kuma su yi addu'a wannan ita masala ce wadda take da sabani insha Allah mu mu karanta mu yi sharhin abin da ya sawaka kamun lokaci ya wannan yanci kamar yadda muka yi bayani mala yake cewa wannan babi ne wanda wanda ya warware ihramin shi abin da yake kan shi na daga wajibe-wajibe da mustahabbai wanda ya kamata a ce ya aikata aitan baya ya mana bayanin siffa aikin haji kwato kam ka gama ka ji kai kwana na goma ga abin da yake kanka ka kammala abin da yake kanka na kwana na goma ya ce to yanzu ka warware ka sanya kayanka na gida miye yake kanka miye za ka yi aitan mun yi bayani akan attahallulul awwal miye yake kanka miye za ka iya yi mun yi bayani akan attahallulul sani miye za ka iya yi mun ce attahallulul awwal duk abin da yake haramun ne an haramta ko an hana mai daukar niyya aikin hajji ko umara ya aikata su an ce an ce an bashi dama ma dama yayi tahallulul awwal ya ta yi aikata in yayi kuma tahallulus sani duk abin da yake haramun innan afwan in yayi at-tahallul awwal duk abin da yake haramun a gare shi an bashi dama ya ta yi aikata sai dai kurum kusanta iyallan shi in yayi at-tahallul sani kuma komi an halatta mai har kusanta iyallan shi to bayan yayi at-tahallul sani menene yake wajibin shi aikata shine malam zai mana bayani abin da yake wajibi ga mai hajji ya hakura ya jinkirta ya aikata su saboda yana ɗaya daga cikin ibada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace khudhu anni manasikakum abinda kuka ga na aikata shine kuma za ku aikata don ku samu ladan ibada ku ko kuma ibada ku ta kasance karɓaɓɓa a gun ubangiji yake cewa na harko sun mayar jo ilamina ai bayanin da muka karasa karatunmu wancan sati akan sifa yana cikin garin makka ne to abinda zai yi shine zai garzaya ya koma zuwa mina ya ce wala ya bitu lailaha illa biha ba zai kwana ba a wani wuri ba in ba a garin mina ba duk inda kake wajibinka ne ka koma garin mina ka kwana kwana na goma sha ɗaya kwana na goma sha biyu kwana na goma sha uku wannan wajibi ne mutum ya yi ai kawo kwana na goma a ina ka yi shi daren ka na goma a muzdalifa ka yi shi sannan ka karkata ka tahi mina kwana na goma sha ɗaya ka kwana amina kwana na goma sha biyu ka kwana amina wajibi ne in ka ga dama kana iya tsayawa ka kai kwana na goma sha biyu ka tsaya liman taka ga wanda ya ji tsoron Allah in kuma Allah ya kaddara baka samu ba halin huta ba ko ka jinkirta baka yi jiwa ba ko kuma ka yi jiwa wani abu sai ya tsira ka amina har zuwa lokacin da rana ta fada to ba hira ka huta daga mina wajibinka ka tsaya ka ida ka ƙara kwana na biyu ka jinkirta kuma kai bayan sallah azhar ka yi jiba sannan ka ka a kwana na goma sha uku shi ne nan bala yake bayyana mana bai dacewa mutum sai dai ya kwana amina ya ce abinda zai yi fayar mi biha zai ji wa shaidani amina fayar mi biha aljamara ba da zawali min ayyamiha zai yi ji wa shaidan bayan rana ta riga ya ta karkada na daga kwanukan da ake yi amina kwana na goma sha ɗaya sha biyu da sha uku ya ce kullu jamratin bisa bai hasayatin kowace jamara kowane jiwa da mutum za a yi dukkan wuraren guda uku mutum zai yi ne tsawon kwani guda guda bakwai wannan kuma idan muka koma zan muga hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda take hadi mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi yayi yayi tawaful ifada tawafin shi na aikin haji yace kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya koma Mina bayan ya koma Mina maka salayali ayyamut tashriqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya jinkirta a Mina tsawon kwanuka guda uku wanda ake kiransu da ayyamut tashriqa yace yarmil jamara idza zalatish shams da zaran an ce rana rana ta karkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya huta yayi jihon shaydan shine wannan jiwa da tsahon kwani guda bakwai yace kullu jamratin tace take cewa kullu jamratin bi sab'i hasayatin kowace jiwa da manzo Allah yake yi yana yi ne da tsahon kwani guda bakwai yace yukabbiru ma'a kulli hasatin yana yin kabbara duk lokacin da zai jeho dutsin da zai jewa ko tsafuwar da zai jefa yace Allahu akbar kamar yanda muka yi a can baya yana yin kabbara yana daga hannayen shi yana cewa Allahu akbar yace kuma yana tsayawa a jamra ta harko haka a ta biyu yana tsayawa dukkansu idan ya tsaya mi yake yi addu'a yake yi yana roƙon Allah abin da yake alkhairai nashi da al'umma shi yace fa yutilul qiyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita tsayuwa idan yayi jiwa anan jamratul ula al-wusta sannan kuma yana tsayuwa mai mai tsaho yana kaskantar da kanshi a gun ubangiji sannan ya tayi yayi jiwa jamara ta uku ita ce jamratul aqaba yace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce baya tsayawa yayi addu'a wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yake cewa yabtadi'u bil jamratul ula idan ka zo da koyi al jamratul ula da ita zaka fara kaga a yinin ka na goma kurum jamratul aqaba ta karshen kadai kadai kai jiwa akan ta amma dai idan ka zo ayyamut tashrik shine zaka fara da jamratul aqabatul uwa jamratul ula sannan al wusta sannan al aqaba wannan wajibin ka ne sai ka yi su dukkan su guda kenan tsakuwa nawa zaka dauka tsakuwa 21 zaka dauka bakwai bakwai so uku 21 aka idan ka hada bakwai bakwai so uku kenan zaka samu tsakuwa na kwana kwana biyu kenan zaka samu tsakuwa 49 in ka gama da waccan bakwai wanda kai a kwana na goma in kuma kace zaka cike kwana na uku kenan zaka samu tsakuwa 70 wanda zaka yi amfani da su yake cewa abinda za ka yi idan ka zo jiwa ya stakbiru alƙibla kinan za ka huskanci alƙibla kinan ka sanya ka'aba ɓangaren hagun ɗinka a wannan halin zakarinka ka huskanci alƙibla ya ce yarmiha bi sabai hasayatin zai yi jiwa da tsakon kwani guda bakwai ya ce kama rama jamarat al'aqaba kamar yadda karatu ya gabata yadda malam ya bayyana mana yadda ake jiwan jamratul aqaba a can kwana na goma wannan duka wannan dalilai sun zo ƙarƙashin rassosi ko hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amma dai huskanta alƙibla ga wanda ya sami ikon huskanta a wannan tunturudin da ake yi babu hira a ce a huskanci alƙibla duk inda ka samu gaba ne almuhim ibadar da ake so shine ka jewa kada kuma ka ringa zewa kana ajewa a idan ka yi haka baka yi jiwa ba wajibin ka ka ɗauka ka jewa kamar yadda manzo Allah yake yi yana daga hannun shi jewa kowace jiwa idan zai yana cewa Allahu akbar wannan ita ce sunna ko mutum ba zai dauki wani takalmi ko ya dauki wani karhe bai ce a ai shedani ne ai bari in jehe shi suna bada bayani akan duk da ban tsaya ba akan isnadin hadisin ba ana bada labari da akwai malaman da suka kawo a cikin littattafan su akan asalin jiwar da akai shine lokacin annabi Ibrahim da ubangiji ya ko ya sanya da yi mahalki a cikin mahalkin shi ni ara fil manami anni azuhu ka fanzur ma za tara qala ya abati fal ma tu'mar satajni insha Allah min min as-sabirin ko a lokacin nan yake cewa bayan ya ɗauko annabi ibrahim zai yanka shi shaidani sai ya zo a nan mina shaidani sai ya zo yake ma a wannan annabi ibrahim wasu wasi a lokacin nan ne annabi ibrahim ya dauki wannan tsawon kwani ya jehe shi aka yi ta gaba ita ce jamratul aljamratul ula sannan ya saki jewanci a nan inda aka yi aljamratul wusta sannan a nan al'aqaba ta karshen to shi ne asalin da aka wannan in shi sanya suke cewa ƙarƙashin riwayar da suka kawo suka ce tabbas kun jehi shaidani kamar yadda babanku annabi ibrahim ya jefa kuma kun yi ibada ta annabi ibrahim kamar yadda ubangijinku ya umarce ku wannan shi ne dai abin da za ka ga wani ya zo an ce jiwa shaidani ba takan yi ba shaidanin ba da rawa yake ba a wurin ba kurum in ka zo yadda aka ce maka ka yi kurum ka yi ka huce lissafi amma dai ka zo wani da takalmi wani da ƙarye wani da kaza ya ce hidaje hi shaidanin ayi wani dan jiwon keta he ya fara sama yayi yayi ashariya ya je wa wannan duka bai cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kananan tsakon kwani wanda can baya malam ya mana bayani irin tsakuwar da ya kamata mutum irin girman tsakuwar da ya kamata a ce mutum ya dauka tsakuwa kuma kowa ya sani abu ne wanda ya ka sanya 21 duka aljihun ka ba san kasa su ba wannan shine abin da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar ka zo ka jewa ka yi gaba ka roƙi ubangiji ka jewa ka yi gaba ka roƙi ubangiji ka jewa ka tahiyarka shikenan ka gama wannan ibada ka yi da abin da ake nema a matsayin ka ne mai aikin hajji a cikin ayyamu tashrik ka kurum sai kwana da zaka yi a gidan garin mai a nan mina yace summa ya taqaddam idan ya yi jewan jamratul al'ula ya ce sai ya yi gaba sai ya tsaya fayyadu allaha sai ya roƙi ubangiji da duk abin da yake bukata wannan lokacin ayyukan hajji lokuta ne wanda suke masu tsada kaga goman wannan na harko na zulhijja wanda ubangiji ya yi rantsuwa da su lokuta ne a matsayin kare mai hajji duk abin da ka gabatar karɓaɓɓe ne haka wannan ayyamu tashirin su ma suna da fadala iya fadala abin ubangiji a matsayin ka wanda ka zan ka huto gaba gadi ka meka kanka zuwa ga ubangiji wata addu'a za ta ka aihe duk abin da yake cikin ka a wannan wurare wanda aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsayuwa yayi addu'a aka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yayi ba a san kanshi bane ko ba zabi kasa bane ba ko ra'ayin shi ba a'a in huwa illa wahayin yuha wahayi ne ake mai in kayi kayi gaba ka tsaya kayi addu'a a wurin kai ma idan ka zo kayi gaban ka tsaya kayi addu'a ka roki ubangiji duk abin da kake so insha Allah addu'a ka karbabba ce in dai ba da harba aka zo da aka zo aikin hajjin ba ko sannan mala yake cewa sun maye atil wusta sannan ya zo ta tsakiya wurin jihon shaidan fayar miha kazalika sai ya yi jiwa kamar yadda ya jiwa a jamratul al'ula ya ce sun mayar mi aljamratul aqaba sai ya huce ya tahi jamratul aqaba ita ma sai ya yi jiwa kamar yadda ya sai dai ita wala ya kaiko inda ha ba zai tsaya ba a wannan wuri ba kurum da ya kai za ka huce wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma ya umarce mu li ta'khudhu anni manasikakum dan ku koyi irin yadda ake yin aikin hajji a gona haka dan dalilin shi sanya nake aiwatar da haka sai yake cewa sun bayar mi fil yawmi sani haka kwana na biyu kenan kwana na biyu na ayyamin tashriqa kenan yini na goma sha sha biyu kenan zai zo yayi irin abin da yayi a yini na goma sha ɗaya bayan rana ta riga ya ta tarkada ka zo ka yi jiwa kamar yadda ka yi jiwa a daren a ainin jiya yace fa in fa in ahabba an yata'ajjala fi yawmayni idan ya so ya gaggauta ya bar mina a cikin kwana guda biyu ya ce kharaja qabla al-ghurub yana iya huta an bashi dama sai ya huta daga mina kamun rana ta fada kidan kai da aka ce maka kana da kana da kana da kana da tsarin ka huta daga mina kamun rana ta ko ayini na biyu kidan sai ka gaggauta ka tafi bayan sallah azhar duk layin da zaka tarda ka tarda kai kokari kamun la'asar ka kammala abin da kake daga nan ma gurum sai ka saba gurum ka huta daga mina daga ka huta aikin hajjin ka ya riga ya kare in kuma ka ga dama sai ka tsaya ka zamna har zuwa lokacin da rana ta fada idan rana ta fada kenan da amma kana da niyyar sai ka ƙara kwana na uku shine ubangiji yake ce mana fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wanda ya gaggauta ya huta a kwana na biyu kenan yayi sha daya yayi sha biyu he ya tahiyar shi yinin sha biyu kurum ya tahiyar shi yace fala isma alayhi babu wani laifi akan shi yayi daidai kuma aikin hajjin shi ta tabbatu yace kuma wanda kuma ya jinkirta ya ce shi ma wa man ta'akhkhara fala isma alaihi wanda kuma ya jinkirta ya kai kwana uku ya cike ayyamu tashi ya ce shi ma babu wani laihi akan shi amma dai liman taka ga wanda ya ji tsoron Allah saboda a jinkirin in ba tsoron Allah takan yi wani abu ya wakana mafi yawa kamar yadda ake bayyanawa in an tashi kurum he wannan mutane in suka watse a yini na biyu a yini na biyu na uku he kaga wannan minar dukkan ta ta koma abin tausayi babu kowa shan to yan tsirarin da suka yi saura za ka ga da kwai malaba kuma da kwai matan mutane a wurin da kwai abubuwa da kwai abubuwa dai wanda dai ka samu shaidani ya fuzge ka kai wani abu shi sanya ubangiji ya ce mana limanin taka ga wanda ya ji tsoron ubangiji zai iya kiyaye dokokin ubangiji an ba shi dama ya cike kwana na uku amma dai in ba wannan ko kana jin tsoron makanka kada ka fada akan wani abu idan ka koma yanda in ka tambaye masu tahiya za su ce maka ai in dai aka ce maka da kwai ɗan kasuwa da kwai kaza da kwai kaza kamun a hana za ka samu mutane ne kala-kala da wani wanin ba ma aikin hajjin bai ke wato tsoron kan wani abu kai hada kai hadu da mutum kuma aikin hajjin shi ya lalace ko kuma a'a wani abin ka gudu yake aikin hajjin an kammala wani abu dai ya haru da mutum da zaran an kare aikin hajji kuma a shiga cikin wani wata hayaniya daban ka ringa sa ma kanka shakka an ya ko ubangiji ya karba ko bai karba ba mutum ya tafi ya bar wura shi ne mala ya kawo mana wannan matsala ya ce fa'in garabati shams wa huwa bimina idan kwarana ta fada a yini na biyu na ayyamu tashirika ya ce lazimahul mabitu bimina wajibi ne sai ya zamuna ya kwana amina warramiyu min gadin kuma ya yi jiwa a washe gari kagai wannan shine wajibi game da wannan kuma wannan da kai hadisi Abdullahi dan Umar wanda Imam Malik ya hutar da shi yake cewa duk wanda rana ta riga ta fada yana cikin garin Mina yace fala yanfiranna hatta yarmi aljimara min gadin yace kadda ya huta daga Mina har sai ya tsaya ya kwana washe gari ya yayi jiwa shedan bayan rana ta riga ta ta yi zawadi kaga wannan kai ka janyo kanka kuma wajibi ne kai sai dai nan suna magana akan da za a ce mutum ya riga ya yi jiwon shi bayan ya kammala jiwa ya zo irin tunturudu ya hana shi bai iya huta ba daga mina ba har zuwa rana ta fada ya ce to wannan ya kokari ya huta an yahe mai bai cikin wa'inda suka amma dai ya gama jihon shi sai ya zo wani uzuri ya tseda shi wannan uzurin kurum din radin kan shi ne ba wani abu ba har rana ta fada bai kammala uzurin shi ba wannan amma dai inda larura ya ce to ba wani abu aka haka wajibi ne sai ya kwana wajibi ne sai ya kwana washe gari kuma ya jinkirta har zuwa lokacin da rana za ta fada sannan ya cika wannan yashi ya ce fa in kana mutamatti'an idan kwa mai aikin hajjin nan ya kasance niyyar tamattu'i ya dauko shine zai yi umara sannan ya warware sannan lokacin ya yawmu tarwiya rana ta takwas ya rime da ihramin shi ta yi aiwatar da aikin hajji yace auqari nan ko kuma wanda ya goyo umara da aikin hajji yace faqad qada hajjuhu wa umratuhu aikin hajjin shi da umarar shi sun gama daga zaran ya kammala wannan kwana biyu ko kwana uku a cikin mina aikin hajji ya kammala shi kuma wannan ya samu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana laysa lahu jazaa'un illa aljanna alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji wanda take karbabba babu wani sakayya in ba gidan aljanna ba ko kuma wanda man hajja wa lam yarfus wa lam yafsum raja'a ka yawmin waladatu ummuhu wannan hadisin ya tabbata akan shi in dai bai yi rafasu ba ya shashshan zance bai yi lagau ba tabbas zai dawo kamar kace yau ma'aikiyar shi ta sanyo shi duniya idan komi da wani duk abin da ake mai shinshina na zunubi babu shi a tare da shi sai kuma haƙaƙikan mutane wanda suke kan shi ya ce wa in kana mufridan idan kuma ya kasance aikin hajji tilo ya ɗauko ya zo don ya aiwatar to shi ho bai gammala aikin hajjin shi ba ya ce abinda zai yi shi ne kharaja ila tan'ima bayan ya yi kwana biyun nan ko kuma ya cike kwana uku sai ya kama hanya ya tahi tan'im shi ne wajen harami shi ne masjidu aisha wanda aisha albarkacinta aka sanya mana wannan ibada za ya tahi tan'im ya ce fa'ahrama bil umrati minhu sai ya dau niyya aikin umara da ihramin shi a tare da shi ya ce sun mayati makka sannan ya zo garin makka ya zo masallaci fa ya tufu ya yi tawafi wa ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ya haliku ya yi aske kan shi ya yi tal au yuqassir ko kuma ya yi saisayi wannan shine aikin shi ya ce fa'illam ya kullahu sha'arun idan ba shi da gashi ya ce ustuhibba an ya murra al-musa ala ra'asihi an so ko da aska ce abu ta kan shi irin musu da ake yi kurum sai abu ko ba a hudda wani abu dai an so mutum ya yi haka ita wannan matsala ce wadda malamai sun yi bayani a kanta wannan da kwai matsala ta aisha aisha lokacin da ta zo aikinta na hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada da ta zo ga abin da ya same ta na daga haila ai aisha abin da ta dauko ta dauko kirani ne za ta goye ummarta da aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tayi ta aiwatar da komi kurum kawafi ne ba za ta yi ba duk abin da alhaji yake yi ta tayi ta aikata lokacin da ta gama aikin hajjinta za ta yi ta ma manzon Allah raki mutane sun zo sun yi umara sun yi aikin hajji ni kuma kurum na ta yi da aikin hajji kadai manzo Allah sai yake ce mata to ina Abdurrahman yake Abdurrahman yanzu ya dauke ki dan uwanta ne ya dauke ki ya kai ki zuwa Tan'im nan ne wajen harami idan kin ta yi Tan'im sai ki dau niyya aikin umara sai ya dawo da ki nan masallaci idan ya dawo da ke kai ki yi tawafi ki yi sa'ayi ki zo ki yanke abin da ya sauka nan daga yankewa daga gashin ki sannan kuma ku tarbe mu a wuri kaza muna nan muna jiran ku haka Aisha ta yi kina wannan a haƙƙin wanda ya ifradi zai aiwatar da haka ka zo da niyyar yin aikin umara yin aikin hajji dalilin ko lokaci ya kurace maka ko kuma a dalilin baka da halin da zaka yi hadaya sai ka yi niyyar aikin hajji tilo kadai idan ka zo kurum zaka yi tawafin ziyara sai ka huce arafa bayan arafa ka zo kwana na goma ka zo ka yi tawaful ifada ka yi sa'ayi bai na safa wal marwa ka yi jamra ka yi saisaye ko ka yi aski ko kuma kuma ka yanka ka yanka wannan bai da babu hadaya akan mai kirani mai ke mai mai ifrati idan in ya kare sannan ranar da ya kammala zaman shi na mina zai koma zai dau niyya umara a nan tan'im nan masjidu aisha sai ya dawo ya yi umarar shi ka gani shi ma ya samu abinda kowa ya samu ya ce wa ƙattan mahajjuhu ya ce bayan shi yake cewa in babu gashi a kan shi mutum sai ya sanya ko da aska ce ta bi ta kai wannan da kwai fatawar da muhammadu bin usaimin ya yi ta ya jima da na ji daga cikin maganganun da yake yi akan wanda bai da wannan wanda babu gashi a kan shi ya ce kurma amin musu to babu gashi akan ya ce kurma abi abu da aska kan in aka bi da aska in ta ɗauka man ba ta ɗauka ba dai almuhim shi dai ibada ce aka ce mai yayi ya aiwata ya samu ladan shi duk da kasancewa malamai suna bayani suna cewa ba wai ba wajibi ba ne ba inda babu gashin ya shafa makan shi lafiya saboda shi ainihin askin an yi shi ne don gashin to kuma babu gashin kaga ibada kuma ta saraya albarkacin babu abin da za a yi wallahu ta'ala adam suna kawo kiyasi suna cewa misalin mutumin da aka yanke mai hannu to bai da hannu ya zo yin arwalla to sai a ce mai wani hannu zai yi artificial koya zai yi ka gani ai wannan gabar saka da tanu wanke ta ya tsare da gare shi a cikin arwalla to shi ne suka kawo wannan suke kiyasi akan matsalar suka ce to shi matan da babu gashin ai kaga ko ibada ta saraya akan shi amma dai daga wai fatawa ta Muhammad ibn Usaymin rubba ma shi ma kalkashin wannan magana da wannan Ibn Qudama ya kawo dalilin ta ya yayi magana yake cewa kai ko ba gashi idan mutum yayi aikin hajji shi ko na umara ko ba gashi akan shi kurma a zo a bi da da da razuwar ko kuma abu da aska a hudda wani abu ko da ba a samu wani abu almuhim dai ibada ce mutum ya aiwatar kuma yin gaskiya yayi akan wannan in didan ka ka huta daga cikin shakka inda ibada ce an ce maka in ka karasa he kai kaza in baka yi ba ibada ba ta yi ba kaga kayin diddan tabli tabri'ati zimma sai malai yake cewa walaysa fi amali alqarin ziyadatan ala amali almufrid me yin kirani babu wani aiki wanda yake dadi akan aikin me yin ifradi kenan babu wani daɗi akan aikin da mai ifradi yake yi da mai yin kirani dukkansu aikinsu guda ɗaya ne wannan kuma dalilin hadisin aisha lokacin da ta yi kirani tsankanin hajjinta da umara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mata ya sai ki tawafun tawafu ki li hajjati ki wa umratiki tawafi dai ya wadatas miki na aikin hajjin ki da aikin umararki kaga dukkan su ɗaya ne wanda ya kirani da wanda ya ifradi ba wani bambanci tsankanin ayyukan su inda ai mun yi bayani a can lokacin da muka yi bayani akan nau'i'ika aikin haji wanda ya wanda ya kirani kaga goyarwa ce zai yi tawafi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya zai yi sa'ayin wannan nashi shine tawafin shi sa'ayin shi shine sa'ayin shi na umara kuma shine na hajji kuma tawafin shi shine tawafin shi na umara shine tawafin shi na aikin hajji bai bukatar sai yayi wani wannan an yi dauke mai yace lakin alaihi sai dai shi mai yin kirani bambancin da yake da tsankanin shi da mai ifrati wa alal mutamatti da wanda yayi tamattu'i damun su za su zubar da shi za su zubar da shini a nan cikin haram da kaulihi ta'ala dalilin haɗa shi maɗaukakin sarki faman tamatta'a bil umrati duk wanda ya ji daɗi ya haɗa umara da aikin hajji dan me jin daɗin shine baka tahi baka koma garin ku ba ko kuma ba a ce maka he ka koma miƙati ba ka ɗauko ihrami kamar yadda ka ɗauko ihramin umara ba sai aka ce maka a ka ɗauki niyya ɗaya lakka Allah labbaik Allahumma umratan wa hajjan labbaik Allahumma umratan wa hajjan kana mai niyyar tamattu'i ko kuma kana mai niyyar kirani kaga abin ya zo maka da sauki kaga ai kaji dadi an jiya maka dadi yake cewa to wanda yayi haka fa mastaysara min alhadai abin da ya sawwaka na daga hadaya zai zubar da jini shi shine imma el akuya ko dan akuya wanda yayi shekara daya ko kuma tumkiya ko rago wanda ko rago wanda yayi wata shidda ko saniya ko kuma ko kuma taguwa wannan abin da ya sauwaka daga gare ka sai ka yi ka yi ƙoƙarin haka ka yi ƙoƙarin ka zubar da jinin shi ya ce faman lam ya jid kuma wannan ha shi ne liyu fi ƙudu sa'atin min sa'ati kaka ce a kai kana da hali ka ce a ɗan akuya za ka yanka a liyu fi ƙudu sa'atin min sa'ati ibada ce za ka yi wa ubangijinka abin da yake cikin ranka iya abin da ubangiji zai sakanta maka kaka ce a kana da ka yi ƙwabro a in kana da halin da za ka iya zubar da jinin taguwa to ka yi ƙoƙari a maka kuɗinta ka saya ka zubar kuma 'yan wanda suke talakawan harami su dauka su ci gara basa amma su aka yankawa shi ne yake cewa faman lam yajid to wanda bai samu ba ko ya zo da hadayar tashi ko kuma yana da kuɗin sayan amma dai idan ya saya guzuri zai kare mai ko kuma wani abu makamancin haka yace to abinda zai yi shine zai yi azumi azumin kwana uku a nan aikin hajji kenan in ma ya kasance ya yi shi in mai tamattu'i ne ya yi shi kwanuka guda uku kamun kamun kamun yinin arafa ko kuma ya yi ɗaya ya jinkirta ayyamu tashrik ya cike guda biyu ko kuma ya yi biyu a can ya cike ya cike ɗaya ko kuma ya jinkirta ayyamu tashrik dukkan su yi wannan ayyamu aklin wa shurbin ga wanda bai zo aikin hajji ba wanda ya zo aikin hajji an daga mai kafa yana yin azumi akan wannan idan ya kasance azumi ne na wannan na wannan na wannan na hadaya zai shi ko mai kirani shi ma yana da kwanuka guda uku shine wannan ayyamu tashrik kwana na daya na biyu na uku dukkan sai yayi azumin shi ko kuma in ya san da ma kirani ya dauko kenan kamun lokacin yana iyawa yayi abin da ya sawaka daga azumi shi dai abin da ake so lokutan ayyukan hajji ka samu kwana ka samu azumin kwana uku wai ba wai a garin ka samu azumin kwana uku a lokutan aikin hajji sannan kuma guda bakwai shine mutum idan ya dawo gida da kai riwaya wani zo faraba sab'atun idza raja'tum ila ahlikum kwana bakwai idan kuka dawo gida ba a garin makka ba wallahu ta'ala a'lam ya ce wa ida a radar ƙafula idan mai aikin hajji ya nuhaci dawowa gida yanzu komi ya ƙare aikin hajji ya kammala ya ce to lam ya hatta yi wadda albai ba zai huto ba daga gida ba zai huto ba daga garin makka ba har sai ya ta yi ya yi bankwana da ɗakin ubangiji ya ce abinda zai yi shi ne ya tsofo inda faragihi min jami'u umurihi zai yi tsawafi bayan ya kammala komin shi ya kulla kayan shi ya shirya komi ya ɗora a cikin mota ko kuma ya yi laftin shi a lokacin nan sai ya zo ya kulle motar shi ko ya kulle abin hawan shi a bakin harami sai ya shiga ya yi tsawafin shi daga ya hutu ya kama hanya ya tafi wannan ita ce sunna ka kammala kominka ba wata muhimma wadda ta rage maka misalin a yanzu an ce maka a jirgin ku karhe biyan na dare yake tashi kai kuma yanzu mota za ta zo za ta dauke ku za ta kai ku jidda a karhe a karhe 8 na dare kiran kaga a lokacin nan ka kammala kominka bayan sallar la'asar ka sani kurum karhe bakwai a da kwai shi dan lokacin magariba sai ka tafi kamun ko magariban ko kuma bayan magariban sai ka yi tsawafinka kana kammalawa daga ka huto kurum sai mota sai jidda wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance hatta yakunu akhir ahdihi bil baiti ya kasance shine karshen bankwananka a cikin garin Makka shine wannan dakin da zaka tayi kai ziyarar shi akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar shi hadisin Abdullah da Abbas yake cewa mutane sun kasance suna yansarifuna fi kulli wajhin kurum daga sun kammala aikin hanyar su kowa sai ya wuta ta kowace bangare kowace huska mutun sai ya kama hanya ya tahiyar shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu kadda daya ya da ɗayanku ya hutu ya bar garin maka har sai ya kasance ƙarshen alƙawarin shi ko ƙarshen sabu ƙarshen ƙarshen ƙarshen al'amarin shi shine tsawafi da wannan ɗakin shine baitul baitullahil haram ita ce kaaba wannan kuma mas'alar ta ke banta ne da yin hajji kadai yin hajji wajibi ne sai yayi tawafu tawaful wada wajibi ne sai ya aikata amma dai ga mai umara shi wannan ba wajibi ba ne ba amma dai an so idan ya kammala ya ta yi tsawafi lokacin da zai bar garin makka wannan da yawa daga cikin malamai sun ta akan wannan fatawa kamar idan ka koma fatawar lajirar daifa juzi na goma sha ɗaya akan matsaloli na hajji sun kawo wannan fatawa wajibinta ga mai hajji amma dai mai umara mustahabbi ne a gare shi ya tsawafu alwada in bai samu ba dawa ba to wannan an ɗauke mai amma dai yana da kyau mutum ya yi tsawafu alwada ya kasance ƙarshen alkawalinka ka sake roƙo ko allah ya sake haɗa huskarka da kai da wannan ɗakin wannan shi ne abinda da yawa daga cikin mutanen mu ake yi mun koma mu tafi mu ƙara roƙawa ko Allah sake ko Allah sake hada fuskar mu da wannan ɗaki Allah ya datar da mu yace fa in ishtaghala ba'dahu bi tijaratin a'adahu da zai kammala ya tayi ya tawafin shi tawaful wada sai ya huto daga harami sai bakin anjum nan sai ga wata kasuwa mai albarka kurmi ya saya ya saida ya ce to wajibi sai ya koma ya sake zagayawa saboda tawafin shi bai yi ba ko ya zo ya shagaltu da wani abu ya ce bai yi shi sanya ake so ya kasance bayan ka'i da kominka ka haɗa kayanka komi an kammala sai a ce to lokaci kaza ake tashi awa ɗaya kamun lokacin kasan kana iya zuwa ka kewaya sai ka tai ka kewaya kana ira kewayenka sai ka dawo kana dawowa in ka in ma ka samu lokaci ka yi wanka kurin ka kama hanya an ƙare an ƙare kuma sai Allah sake dawo da mu insha Allah wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai idan ya kasance da kai wani uzuri wanda ya jinkirta kawai misalin ya ta an bashi lokaci an ce mai karye takwas mota su zata gusa ta kai su jidda sai ya kasance ya ta yayi tawafin shorin karye biyar ya kammala yayi magariba ya zo yana jira sai ba a samu motar ba har zuwa karye biyar in dare yace babu wani abu akan shi kamar yanda malamai suka yi fatawa suka yi fatawa akan akan haka afwan wannan fatawa waccan na matsalar wannan umara ba mustahabbi bane ba da kwai magana wadda ibn rushd ya kawo a cikin bidayatul mujtahid yake cewa ajma'u ala annahu laysa ala al-mu'tamiri illa tawaful quduma babu komai akan babu wani abu wanda yake wajibi ga mai umara in ba tawafi ba na zawwa ba tawafi na ziyara wannan shine kuma da kwai maganganu na malamai gaskiya maganganu ne wanda dukkan sun tahi kamar yanda da kwai maganar da a'immatul mazahibul arba'a suka kawo suka ce malamai dukan sai ijma'i akan yin tawafi na bankwana ga mai umara ba wajibi bane ba yace illa khilafan shazan yuzkaru an al-hasan bin ziyad al-lu'lu'i yace sai dai wani sabani wanda yake mutun ɗaya lakan yake banta da shi shine abul wannan al-hasan bin ziyad al-lu'lu'i al-hanafi shi kadai ne yazo yake bayani yake cewa a ai mas'ala ta tawafi na bankwana ga mai umara wajibi ne shi kadai ya kawo amma dukkan sa ayyukan mazahib sun ta akan ba wajibi bane ba mustahabbi ne gare me yin aikin hajji shine yake kasance mai wajibi da kwai matsala wadda da muka kawo matsalar walaisa fi amalin ƙarin ziyaratan ala amalin mufrid wanda aikin da mai dawafi mai yin kirani yake yi da mai yin ifradi dukkansu aiki ɗaya ne ɗawafi ɗaya sa'ayi ɗaya wannan jamhurin malamai sun tayi mazhabin malikiya da shafi'iyya da hanabila dukkan sun tayi akan aikin da mutum zai yi lokacin da ya dau yin kirani da lokacin da mutum ya dau yin ifradi dukkansu aiki ɗaya ne ɗawafi ɗaya shine ɗawafin ka na aikin hajji da umara kamar da dalilin hadisin Aisha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata yasauki ɗawafuki li hajjatiki wa umrati ɗawafinki in kika yi guda ɗaya ya wadatar miki aikin hajjin kiki aikin umaraki wannan sai dai wannan mazhabin hanafiya sun ta yi a'a ai kowanne zaman kanshi yake umara tana da zaman kanta aiki ne mai zaman kanshi haka hajji ma aiki ne mai zaman kanshi wajibi ne kowanne sai an mai tsawafin shi an mai sa'ayin shi amma dai hada ce wadda bata da rinjaye rinjayayyar hada ita ce hada ta jamhurin malamai akan lalle aiki daya tsawafi daya sa'ayi daya ya wadatar maka ga umaraka ga aikin hajjinka ya ce wa yi suhabbu lahu idha tafa an ya kifa ya ce mustahabbi ne game da mai yin aikin hajji idan ya yi tsawafi game da mai yin tsawafin wada idan ya yi tsawafin shi ya tsaya fil multazam a nan a multazam za ka samu wannan mutanenmu na gida suna cewa multazam multazam ni harkar abin da na ji na tambaya ya aka ce multazam wancan wurin multazam ake ce mai to da na tambaya wani ne na zo na yi tsawafi sai na gan shi a nan sai nake ce mai wani wai miye wai fadalar tsayuwa a nan Allah na gani ni ban sani ba sai na ce mai miye fadalar tsayuwa a nan ya ce kai baka sani ba ya ce aiko kayi kama kwa da wanda ya sani ya ce wallahi ban sani ba sai ya ce mana ai shekin yasu lokacin da ya zo aikin umara nan yake tsayuwa ya ce a da ce to madalla wallahi wannan dalilin ya sanya wallahi ban sake tsayuwa a wurin ba sai ina karatu sai na tarar da ashe matsala ce wadda an samu hadisi duk da hadisin da'ifi ne amma dai an samu shawahid wanda suka karaye shi wanda suke tabbatarwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya haka Abdullahi dan Umar haka wa'an sarka cikin sahabbai sun kasance suna tsayawa a wannan wuri to dalilin shi nace insha Allah duk da Allah bai da mun ringa tsayuwa mu ma a wurin tunda an ce dai manzo Allah yayi saboda karantarwa a matsayinka na ahlus sunna duk lokacin da za a ce maka wani yayi wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sahabi ne na manzo Allah amma dai bai gani manzan Allah ya aikata ba ko kuma da ya aikata yin wa'ansu daga cikin sahabbai sun mai inkari saboda bai daga ɗaya daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka da hurumin ka aikata shi muna aikatawa ne abinda aka ce mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata manzan Allah in an ce mana yayi in ma menene zamu yi shi dari bisa dari kamar yadda Umar in ya zo nan ajarul aswad yake cewa na sani kai innan dutsi ne baka cutarwa baka amfanarwa ina tsayawa ne in sumbace ka saboda manzan Allah ya sumbace ka wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi kuma shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa in dai za a ce maka wani yayi ko babana ko wani makamancin shi ko kakannin mu ko wane ko mu wannan duka bai ba hujja bane ba a abinda muka tabbatu ko addu'a muka kawo tun da muka fara karatun nan an kawo wata ce mu a wannan addu'a wane ya faɗe ta in ka ga dama ka yi ba karantarwa bace ta manzan Allah ba in manzan Allah ya ce to da ƙarfi ƙarfi muke kama jiki mu ce to zami ba don koyi ba don ubangiji ya karba ya ba mu ladan abinda muka yi na koyi na sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa mutum zai tsaya a nan multazam ya ce multazam innan shine wuri wanda yake tsakankanin bainar rukuni wal babi tsakankanin hajarul aswad wannan gimshiki na gaba na hajarul aswad da kohar ka'aba wannan dan yan tarbal din wanda in ba karhi gare ka baka isa ka shiga wannan wuri ba a wannan lokacin ne in ba wata garaba sa za a maka ba ko kuma ka samu wani kato ya rirrihe kai sanya haka ba yana da wahalar shiga to wannan wuri shine wanda dalili ba fayyaltazimul bait sai da zumci masa yayi zumci ka'aba da kwai a hadisi wanda kamar yadda na bayyana hadisin da imamu ahmad ya wutar da shi haka abu dawud sun wutar da shi hadisi abdurrahman bin safan yadda allah shi tabbata a gare shi ke cewa na yi dace na dace wa faktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kharju min alka'aba na yi dace da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya hutu daga ka'aba yace kuma ga sahabban shi nan su kuma sun yi istilamin sun shahi ka'aba min albabi ila alhatim daga nan kofar batsayin tarbar rukuni zuwa nan zuwa nan bakin kofa yace abinda suka yi shine sun sanya wannan wannan goshinan su da da kirjin su akan Ka'aba kuma sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakiyar su wannan wanda suka rawaito hadisin isar rijalul isra dukan su siqati ne sai mutum ɗaya Yazid bin Abi Ziyad shine wanda malamai suka da'afa amma dai da kai riwaya ta Abdullah bin Amr bin al-As wanda lokacin da Abdullah bin Amr bin al-As yayi tawafi da ya gama tawafin shi yace sai yazo yazo Ka'aba sai nike ce mi shi wanda ya gina a wannan baban amru wannan shu'aib baban amru bin shu'aib yake cewa sai nake cewa abdullahi bin amru bin as bakka neman tsari ubangiji ya ije ka da wani abu sai yake cewa abu ɗaya lakkan nake neman tsari shine ubangiji ya muni tsari da wutar jahannama a lokacin nan yace sai na ganshi ya shuɗe yayi gaba sai ya zo tsakankanin wannan kofa da arrukun wannan alhajarul aswad yace sai na ganshi ya zo ya sanya kirjin shi kirjin shi a jikin ka'aba ya ce kuma hannayen shi wannan huskar shi a jikin ka'aba ya ce haka na gan shi abdullahi bin amur bin al'az wannan hadisin da ya tambaye shi ya ce mai dam yasa ya ce haka na gaman zan allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata idan ka samu damar yin haka sai ka aikata wannan sunna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi bayani akan isnad hadisin wannan isnadi na biyu isnadi ne wanda yake ingantacce shi yake karhoho wancan hadisi na na na na Abdurrahman bin Safawan yarda Allah shi tabbata a gare shi wa yaqulu sai ya ce idan ya zo wannan wuri ya tsaya ya jinginu da wannan da bangon Ka'aba ya shahe shi ko huskar shi akan bangon Ka'aba kirjin shi akan bangon Ka'aba sai ya ce Allahumma hadha baituka ya ubangiji wannan wadakin ka ne wa ana abduka kuma ubangiji ni ho bawanka ne wa ibnu abdika kuma ni dan bawanka ne wa ibnu amatika kuma dan baiwarka hamaltani ala ma sakharta ka dauko ni ka kawo ni wannan wuri akan abin da ka ka ka hore mini abin da ka hore mini shine na abin hawa dabba wannan ba iyawa ta bace ba shi sanya ai daga cikin wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun haka idan ka kawo abin hawa subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ubangiji sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mun wannan abin hawa saboda baka isa ka hore ma kanka ba dabba ce ta hika karhi ko ko dogi ko jaki aka gama ka da shi aka ce ka ja in ya kiya ai ka ga bayan da ka iya da shi silas ka shawa mai lafiya to shine yake adda hamaltani ala ma sakharta li ubangiji ka dauko ni ka kawo ni wannan dakin naka akan abun hawan da ka hore mini shi shine a yanzu kamar jirgi ko kuma mota yace wa alama sakharta li min khalqika abinda ka hore min shi na daga halittarka kowanne halitta ce ta ubangiji yace wa sayyartani fi biladika kuma ubangiji ka tafiyar da ni a wannan a wannan a wannan ka tafiyar da ni a cikin gari ruwa tunda idan ka dauka wai ba da ka tashi daga namagaran ba sai maka ba da kai gari ruwa wanda kake zanguna wanda kake wanda kake bi ta kansu yace hatta balagtani bi ni'matika ila baitika har sai da ka cin mini ko ka isar da ni wannan wuri wannan dakin naka da ni'ima makka ya ce wa an tani ala ada'i muski kuma ka taimake ni ka karfafa da ni ka taimake ni akan in cika wannan ibada wadda aka dora mana walillahi ala nas hijjul baiti tunda an riga an gama ai yanzu tawaful ifada ake taimako ne na ubangiji ya sanya ka fara lahiya ka gama lahiya yace fa in kunta radita anni idan ubangiji ka yarda da ni fazdid fazdid anni rida ubangiji ka dada yardarka akai na wa illa ubangiji kuma in baka yarda da ni ba fa min al'ana to daga yau ba ubangiji qabla an ta'an qabla an tan'a an baitika dari kamun gidana ya nisanta da ɗakin ka ubangiji to ka ka yarda da ni yace fa hadha awanu sirafi iza azintani ya ce wannan ma lokaci ne wanda ya kai na in bar wannan ɗaki naka in ka mini izinin barin shi saboda ai al'amarin yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi in ya ga dama anan yin he aka sheka a huta lissahin ka to shine in ka mini izini yake cewa ghaira mustabdilin bika ba wai ina mai canzawa ba gare ka ba wala baitika ba ina mai canza dakin ka ba wala ragibun anka ba ina mai kyamata ba a gunka ba wala an baitika ko kuma akan dakin ka ba a'a kurum Allah da ya kaddara sai mun koma gida da inda abincin mu yake ga inda iyalan mu yake wai ba darnai tana so ba shine wannan mutum yake wannan adda yake Allahumma fa ashibni al'afiya ya ubangiji ka abokantar da ni da lahiya shine lahiya al'afiya ta kumshi dukkan wani abu wanda bawa yake kawai yake gurata ya samu fi badani a gangar jiki da wasihata fi jismi da lahiya a cikin gangar jiki na wal ismatu fi dini da kiyayewa a cikin addini na wa ahsin manqalabi kuma ubangiji ka kyautata makomata warzuqun warzuquni ta'ataka kuma ka arzuta ni biyayyaka ma abqaitani matakar kawon zaddani wajma ali baina khairai dunya wal akhirah ka hada mun tsakankanin alkhairin duniya da lahira ka bani innaka ala kulli shay'in qadir tabbas ubangiji kai mai iko ne akan komai wannan addu'a bata tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hasali ma ana kawo ta ana cewa an ji abdullahi ibn abbas yana yin wannan addu'a shi ma riwayar da aka kawo ake cewa abdullahi ibn abbas yana yi bata inganta ba sai dai imamu imamu al-baihaqi ya kawo wannan wannan wannan addu'a a cikin littafin shi haka imamu shafi'i shi ma ya kawo kuma kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka ta yi suke cewa ai wannan addu'a imamu shafi'i shine wanda yake aiwatar da ita daga bakin shi aka ji ta lokacin da yake dawafin shi na alwada dawafin shi na bankwana kuma idan ka dauka ma'anoninta ma'anoni ne wanda suke masu kyau idan mace in ya ga dama yana iya yi amma dai ba bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inan imamu shafi'i shi ne wanda yake irin wannan addu'a in mutum in ya zo ya hardace ya yi to kawai ai imamu shafi'i suna cikin waliyan Allah idan mutum idan ya yi to wannan kuma fabi hawa ni'ima idan kuma mutum ya yi wata addu'a to alhamdulillah yake cewa wa yad'u bima ahabba sai ya roki ubangiji da duk abin da ranshi ta so duk abin da mutum yake so a wannan wuri anan anan anan anan multazam mutum sai ya roki ubangiji da duk abin da ranshi ta so sun mai salli ala nabi sannan yayi salati ga annabin mu tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai dai abin da yake kamar daga ladubba na addu'a shine mutum ya fara da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a harkon addu'a shi kamar yadda hadisin fudala bin ubaidi yazo yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa daga annabi mai tsira da amin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana roƙon ubangiji a cikin sallar shi amma dai bai yabi ubangiji ba bai gode wa ubangiji ba kuma bai yi salati ga annabi ba a lokacin nan manzo Allah yake cewa wannan mutumin yayi gaugawa yake cewa ajjala hada wannan yayi gaugawa a lokacin nan sun mada'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo shi sai yake ce mai iza salla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa sana alai idan ɗayan ku ya tashi addu'a yace to abinda zai yi shine ya yabi ubangiji ya gode wa ubangiji kuma ya yi salati ga annabi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sannan ya roƙi ubangiji da abin da ranshi take so a wannan shine ladabi na yin addu'a kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a a lokacin da ya fara addu'a shi sai ya kamba ma ubangiji ya yabi ubangiji ya gode mai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa eh addu'a addu'a shi ta wajaba yace kuma ya roƙa an bashi abin da yake so daga yin salati ga annabi tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi abu ne wanda yake datar da bawa kai ba ma wai ka roƙan ba ka tsaya ka sanya salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rayuwarka wallahi duk wata damuwa an riga an dauke maka kuma zunubanka an riga an gafarta maka shine mutumin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah ka gane mun mana in na sanya addu'a ta dukkan ta salati ne a gare ka yace yu idan yukuf yakfika Allahu ma ahammaka min duniyaka wa akhiratika yace Allah zai isar maka duk abin da yake da maka a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama a wata riwaya idan tukfa hammuka wa yukfar zammuka za za za mun ubangijinka ya dauke maka damuwarka kuma za a gafarta maka dukkan zunubanka idan ka tsaya kai ta salati na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gata ne wata damuwar kai kanka baka san da ita ba amma dai shi wanda ya halicce kan ya san da ita yawan salatin nan shi zai sanya ubangiji ya ce na damuwar da gare shi an dauke me an biya mai dukkan bukatun shi kuma an gafarta mai zunubban shi
sai mala yake cewa fa man kharaja qabla alwada'i duk wanda ya huta kamin yayi tawafi na ban kwana rasha ilayhi in kana qariban zai dawo masallaci yayi tawafin nan in ya kasance wurin da yake bai nisa ba da da masallaci yace wa in ba'uda idan ko yi nisa da masallaci ya kama hanya har ya zo masalan ya kama hanya yana cikin jirgi sai ya tuno bai tawafin da ba ko kuma har ya iso ma gida yace ba'sa bidamin sai ya aika jini a yanka a cikin harami kenan hadaya zai yi dalilin mi dalilin ya bar wajibi daga cikin wajiba aikin hajji shi kuma duk abin da ka bari na daga wajiba aikin hajji to jini ne yake zamantawa wajibi a kanka wanda aka musu rangwame akan tawaful ifada shine illal haida sai macen da take cikin jinin jinin haila wan nufasa ko kuma macen da take jinin biki yace fala wada alaihi ma babu wani tawafi na ban kwana akan su saboda tawafi hukuncin shi hukuncin sallah baya yiwa a yi shi in ba da tsarki ba kuma wannan dalilin da kwai hadisin aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi ko kamun shi da kwai hadisin abdullahi bin abbas yarda Allah shi tabbata a gare hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka wutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ya kasance karshen ban kwanan mutane da makka shine wannan tawaful ifada sai yake cewa illa annahu khuffifa anil mar'ati alha'id sai dai an yi rangwame ga macen da take cikin halin jini ita ba sai ta ta yi tawafi ba haka kuma da kwai hadisin safiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura a kirawo mai safiya lokacin da aka ce yace yana neman neman safiya sai matan shi sai suka ce mai jini ko take sun san dalilin me sanya manzo Allah yake neman safiya sai suka ce mai ai manzo Allah ai jini take yace yo bata yi dawaful ifada ba tace a ta yi dawaful ifada a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan faltanfa yake cewa to dan haka a kama hanya a take shikenan babu komai akan ta tunda bata yi dawaful wada ba dawaful wada kuma yana saraya akan mace mai jinin biki inda a cikin riwayar ya kawo ahabisatun hiya yake shin yanzu wai ita safiya tseda mu za ta yi a nan hasse jininta ya kammala ta ta yi ta yi tawaful ifada tawafi na aikin hajji a lokacin nan sai suka ce mata a aisha take cewa manzalla a ta yi tawafinta ta yi tawafinta na hajji kurum tawafi ne na wada ba ta yi ba sau lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan faltanfiya ya ce wa yustahabbu lahuma al-wuqufa inda babil masjid sai dai an so game da macen da take jinin haila ko take biki ta tsaya a bakin kohon masallaci wadda ta yi addu'a sai dai wannan babu wani dalili wanda yake nuna aka fahimtar malance da yawa daga cikin malaman ilimi sun ta yi akan ba wani mustahabbanci akan haka madama tana cikin halin jini in ma biki ko kuma haila kurum ita komi ya saraya akan ta kuma abin da yake ƙara karhohar da mu shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci safiya akan shi yace idan faltanfu safiya la wannan ta kama hanya mu kama hanya mu tahiyyar mu ba sai ta tahi ba inda sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa Safiya ki tahi bakin masallacin ki tsaya ki yi addu'a sannan ki dawo manzo Allah cewa ya ku tattara to mutahi tunda dai tawaful wada ne dalilin kuma wani habisun habasaha wani mai shamakancewa ya shamakance ta da ta aiwatar da haka wallahu ta'ala wannan shine karshen karatun da akwai matsaloli wanda da mun tattauna su kasancewar lokaci ya ja dai mu dangana abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomar su ita ce makomar mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a na nisa da na kusa muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali Allah ya canza mana da mafi alkhairin shi kuma ya nisantar da mu da shi اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وعنتها علينا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا أو غيرنا إلا شفيته وعافيته فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ina tunanin karatu zai dan tsaya ko yan satuttuka dai dalilin sakamakon wata tahiya da ta dan gito insha Allah kenan zuwa lokacin da aka dawo sai a yi sanarwa za a dawo karatu insha Allah